أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin a yau sha uku ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 daga birnin makka zuwa madina wanda ya daidai da yau biyu ga watan uku shekara ta 2026 miladiya domin ci gaba da gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci na masjidul huda da ke wannan gari na daura gra katsina state idan ba a manta ba muna cikin tafsirin ayoyin suratun nisa wanda a yau da izinin Allah za mu tashi daga kan aya ta casa'in da biyar daidai na'am malami Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما na'am درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما na'am ubangiji Allah madaukakin sarki yace la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari waɗanda suke zaune a gida daga cikin muminai ghairu ulid darari banda ko in banda wanda ba su da hali na larura ba za su yi daidai da waɗanda suke almujahidu na fi sabilillah wanda suka yi yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah maɗaukakin sarki ba za su yi daidai ba da waɗanda suke ainihin wato ba wannan aya ba ce? to amma a ce dukkaninku ku yi shiru sai da na fara abin nan to Allah ya saka da alkhairi ba wannan aya ba ce ma'ana tana fusgata ne akwai bayanai a kanta ne kwarai da gaske to malam sai a yi reverse a dawo baya ya ayyuwa allazina amanu idza darab
أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله Mm.
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا Mm.
فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا Mm.
لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة Mm.
كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا Na'am, Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani, idan darabtun fi sabilillah idan kuka fita yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah, fata bayyanu to ku nemi bayani, ku bi diddigin al'amura, wala talqu liman alqa ilaikumus salama ko kuma ilaikumus salama wa amma fatan qasru salama mu'akharan kira'o'i ne guda biyu ko dai assalam ko kuma assalama kada ku dinga faɗawa wanda ya ba ku tayin ainihin wato sulhu ko kuma wanda ya muku sallama wanda ya muku gaisuwa ta musulunci kada ku dinga ce masa lasta mu'minan ai kai ba mumini bane tabtaguna aradal hayati dunya ta yanda za ku yi hakan kuna neman ainihin wato wani abin jin daɗin duniya fa inda Allahi maganimu kathira a gurin a to a gurin Allah madaukakin sarki ganimomi masu tarin yawa suke kadhalika kuntum min qablu yo kuma da ai a haka kuke gabanin yau ma'ana a da haka kuka kasance ma'ana ba musulmi ba famanna Allahu alaikum sai Allah ya yi muku baiwa kuka zama musulmi a yau fata bayyanu don haka ku dinga neman bayani ku dinga bin diddige ko dai fata bayyanu ko fata sabbatu ina fata mun fahimta kira'o'i ne guda biyu wa fiha wa tahta al-fath qul fata sabbatu min as-sabt wal ghayr al-bayan tabaddala zamu ji insha Allah wannan aya da muka ji akan suwa ake magana yana da kyau mu koma sababin saukarta gabanin mu je yaya bayaninta yake daki-daki wannan aya ce da malaman tafsiri suke kawo mata cewa sababin saukarta shine anna mirdas ibn nahik akwai wani wanda ake kiransa da mirdas dan nahik wanda shi ya kasance rajul ne min ahli fadak mutum ne daga fadak aslama ya musulunta babu wanda ya musulunta daga cikin mutanensa in ba ainihin wato in ba shi ba kusan ka ce shi kadai gayya shi kadai ya zamo musulmi a cikin mutanensa fa zahabat sariyatur rasul sallallahu alaihi wa sallama ila qaumihi dan haka sai yan aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam suka tafi zuwa mutanensa an gane da kyau wanda shugaban wannan kabila ko kuma shugaban wannan ainihin wato sariyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shine ghalib ibnu a fudala ghalib ibnu fudala shine shugaban wannan sariyar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aika dan haka fa harabal qaumu sai mutanansa suka tafi mutanen wa kenan mutanen mirdas suka gudu wa baqiya mirdas sai mirdas ya tsaya shi bai gudu ba li shiqatihi bi islamihi saboda amintuwarsa da cewa shi musulmi ne falamma al فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى عقول من الجبل to lokacin da ya gansu sai ya kada ainihin wato awakinsa da yake kiwo e zuwa wani guri in aka ce aqul min aljabal ma'ana wuri ne wanda yake a abin nan kamar ka ce da dan tudun ƙasa wanda zai iya samun damar da zai abin nan an gane al'aƙul suka ce al'ardu wanda ƙasa ce dai wanda za ka ce ya koma domin ya ɗan fake a wannan guri ɗin amma dai bai gudu ba falamna talahaku lokacin da suka biyo shi suka taho wa kabbaru kabbara wa nazala suna zuwa sai suka yi kabbara shi ma sai yi kabbara sai ya sako wa ƙala la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma sai ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku faqatalahu usama ibn zaid da wannan faɗin shahada da yayi da duda wannan sallama da yayi sai usama ya je ya kashe shi wasaqa ghanamahu kuma ya kora waɗannan dabbobi nasa da haka fa akhbaru rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai suka dawo suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ransa ya ɓaci kwarai da gaske wa qala annabi yace qataltumuhu iradata ma ma'ahu kuka kashe shi dan nufin abin da ke tare da shi na dabbobi thumma qara al-ayata ala usama sai annabi ya karanta wannan ayar akan usama ya ku waɗanda suka yi imani idza darabtum fi sabilillah idan kuka tafi tafiya ta ɗaukaka kalmar Allah idza darabtum fi sabilillahi wala taqulu li fatabayyanu ma'ana ku dinga neman bayani ku dinga bin diddigi an gane da kyau wala taqulu liman alqa ilaykum salama ko assalama lasta mu'minan kada ku dinga gaya wa wanda ya muku sallama ku dinga ce masa shi ba mumini bane tabtaguna aradal hayati dunya tabtaguna aradal hayati dunya ma'ana dan nufin jin dadin duniya ku daina yin haka fa inda Allahi maganimu kathira to a gurin Allah ganimomi suke ina fata mun fahimta lokacin da annabi ya gaya Usama wannan ayar fa qala Usama ya rasulullah istaghfir li ya ma'aikin Allah ka roƙa mini gafara dama ai ya halatta muka ce ai ko a roƙi annabi ya nema maka gafara walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما من يبيان وانا آية أكرتك منبايا دان هكا فقال سي النبي يتي فكيف وقد تلا لا إله إلا الله taya ka kashe shi alhali ya karanta la ilaha illallah kai usama yace fa ma zala yu'iduha annabi bai gushe yana maimaita ta ba ya zaka kashe shi alhalin ya ce la ilaha illallah annabi yake gaya usama yana maimaita ta don haka usama sai da ya ce hatta wadittu anni lam akun aslamtu illa yau idin har sai da na ji ina ma ban musulunta ba sai a wannan rana ɗin saboda nauyin da na ji saboda girman al'amarin da na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana jinjina shi amma dai daga ƙarshe thumma astaghfara li sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema mini gafara wa qala a'tiq raqaba sai annabi ya ce je kaka yanta bawa wanda yake mumini ina fata mun fahimta to wannan a ra'ayin ainihin wato wasu malaman tafsirin ko in ce wannan ita ce ruwaya ta farko da da yawa malaman tafsiri suke kawowa a matsayin sababin saukar wannan aya din wasu kuma suna ganin ruwaya ta biyu akwai al-miqdad ibn al-aswad suna ganin qad waqa'at lahu mithlu waqi'at usama ma'ana akwai irin waqi'an nan ta faru akan al-miqdad ibn al-aswad qala yace fa qultu ya rasulullah na ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a ra'aita illa ƙetu rajulan minal kuffari fa ƙatala ni fa daraba ihda yadayya bisaifi yake cewa ya ma'aikin Allah ba ni labari ya kake gani idan na haɗu da wani mutum daga cikin kafirai fa ƙatala ni kuma ya yaƙe ni an gane da kyau ba nan kaɗai ba har ma ya zo ya sare mini ɗaya daga cikin fadaraba ihda ya dayya bisaifi ya sare ɗaya daga cikin hannuwana da takobi sun malada bi shajara sannan ya koma ya nemi fakewa da ainihin wato wata bishiya sannan ya ce faƙala aslamtu lillah lokacin da na je kanshi kuma ya ce shi ya musulunta afa aqtuluhu ya rasulallah shin zan kashe shi ya ma'aikin Allah ba da zalika bayan ya faɗi wannan kalmar faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la taqtulhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ka kashe shi faƙultu ya rasulullah sai na ce ya ma'aikin Allah innahu qata'a yadi ya fa yanke mini hannu faƙala sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace da shi la taqtulhu kada ka kashe shi fa in qataltahu idan har ka kashe shi fa innahu bi manzilatika ba'da an qataltahu to zai zamo a makwafinka ne bayan ka kashe shi wa anta bi manzilatihi qabla an yaqula kalimatahu kuma kai kana matsayinsa bayan gabanin ya faɗi wannan kalma shi ya zama mumini kai ka koma kafiri kenan ina fata mun fahimta yan uwa kisan wanda yake la ilaha illallah akwai hatsari jiya mun sha dogon bayani dangane da abin da ya shafi kisan mumini da gangan kusan aya ɗaya muka iya samun yin bayani ba don ta ƙare ba kawai don dai mu ɗan samu mu gangara gaba ne ina fata mun fahimta to waɗannan su ne wasu daga cikin ruwayoyi da malaman tafsiri suke kawowa a matsayin sababin saukar wannan aya to wacce za mu ɗauka wacce ce ba za mu duk za mu ɗauke su an gane da kyau zai yiwu waccan aya ta mirdas ibn nahik da abin da ya faru da usama ita ce sababin saukar wannan ayar ita kuma waccan ta al-miqdad ibn al-aswad da ma wasu waƙi'o'i da suka faru irin wannan babu laifi idan wani abu ya faru sai a gaya musu wannan aya din ina fata mun fahimta wannan ba bakon abu bane cikin ulumul qur'an musamman babi na asbabin nuzuli to ayat dai cewa take ya ku waɗanda suka yi imani idza darabtum fi sabilillah idan kuka yi tafiya a ban ƙasa kuka fita jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah fata bayyanu lafazin fata bayyanu mun ce kira'o'i ne guda biyu ko dai fata bayyanu ko kuma fata sabbatu a cikin suratin nisa da kuma cikin surati tahtal fathi ina ne tahtal fathi suratul hujurati kenan ko shine mustalah na abin ash-shatibi yace wa fiha ay wa fin nisa'i kenan saboda baitin an-nisa'i yazo wa fiha wa tahtal fathi qul fatathabbatu min ath-thabti wal ghayru al-bayana tabaddala ma'ana waɗanda suka ce fatathabbatu akwai hamza da kisa'i su ne suka karanta da fata sabbatu ina fata fahimta sauran kuma suka karanta da fata bayyanu an gane da kyau ubangiji ya ce wala ta ƙolo liman alƙa ilaikumus salama lafazin assalam bil qasri ko kuma assalam da wannan almad ɗin kenan ma'ana sai ya zamo assalam aminci assalam wanda ya baku ko dai goran aminci ko kuma ya muku sallama wa amma fatan qasru salama mu'akharan da amma da kuma fatan hamza a cikin sab'a su ne suka karanta da assalama mu kuma kamar yadda malam ya karanta assalama ina fata mun fahimta dukkaninsu kira'o'i ne guda biyu idan mun faɗi cewa assalam yana farawa ne daga abin da ya shafi al-istislamu wal inqiyad ma'ana miƙa wuya da ya yadda ya miƙa maka ainihin wato maka total submission ya miƙa wuya ina fata mun fahimta amma idan ka ce assalam wannan attahiyya gaisuwa kenan wanne ne ba wanne ne bane dukkanin ayoyin suna karfafa juna ne wanda ya ce assalam daga al-istislamu ne ya miƙa wuya ya baka damar cewa zai musulunta ko kuma assalam wanda ya ce maka assalamu alaikum ya muku gaisuwa irin ta wa'iza huyitun bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba ina fata mun fahimta ubangiji madaukakin sarki yace ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم الله يتي يؤيكما كمرحكا كوكا كسن أدا ما أنا أدا كما بامو ميني بني أما الله يمكو بيوة ta imani kuka musulunta famanallahu alaikum fata bayyanu da haka ku dinga neman bayani ku dinga bin diddigin zance kada daga zarar an zo an faɗi al'amari ka hau ka zauna kaga nan wajen yanke hukunci akan wannan arne ne ko ba arne ba ne musulmi ne ko ba a Allah ya ce a nemi bayani kada nan da nan a dinga zartarwa da mutane kaulasan a waccan kuma in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ai sabbatu ku nemi bayani ya za mu nemi bayani sabbatu ku nemi tasabbuti tabbacin wannan labarin authenticating din wannan labarin haka ne ko ba haka ba ne kada kawai daga kaji an faɗi to shikenan kawai nima ne sharin mun faɗa za mu maimaita duk lokacin da ka zo ka ɗauki wani zance ka sanya ko a pejinka ko a abin nan naka han inda kake da iko da shi kai ne kasa ko kuma kai sharin ko kuma kai wani abu to fa anta mas'ul akan wannan abin da ka yaɗa ɗin watakila baka bi diddigi ba watakila ba haka yake ba to za a yi maka hisabi akan wannan al'amari din ina fata mun fahimta ubangiji Allah ya ce fata bayyanu a nemi bayani a tabbatar da wannan ingancin al'amarin yake gabanin a yada shi an gane da kyau ubangiji ya ce tabtaguna aradal hayatid duniya ma'ana kuna neman wani abin da zai zamo na jin daɗin duniya fa inda Allah maganimu kathira Allah kuwa a gurinsa ainihin wato ganimomi suke kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatabayyanu inna Allaha kana bima ta'maluna khabira hakika Allah madaukakin sarki mai cikakken sani ne dangane da abin da kuke aikatawa sai Allah ya ce mai aranma لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما na'am ubangiji Allah madaukakin sarki yace la yasawil qa'iduna minal mu'minina ghairu uli darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim abinda zai maka sauki wajen fassara sai ka ce alqa'iduna minal mu'minina waɗanda suke zauna a gida daga cikin muminai an gane da kyau ghairu uli darari waɗanda ba masu larura ba to la yastawi ba za su yi daidai da wal mujahiduna fi sabilillah da mujahidan da suka yi yaƙi dan ɗaukaka kalmar Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kuma rayukansu ba ta fita yo fassara sai kana jinkirta kana jawo nan idan ba haka ba sai ka kasa gane ina aka aka dosa an gane da kyau akwai uli um, akwai ainihin wato ghairu uli akwai kuma ghaira uli za mu ji kira'o'in mabambanta guda biyu ubangiji yace faddalallahu almujahidina bi an bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina darajatan Allah ya fifita sai ka dawo daraja din nan ka gabatar da ita a Hausa sai ka ce Allah ya fifita darajar mujahidai da suka yaƙi da dukiyoyinsu da kawukansu akan waɗanda suke zaune a gida ba su jihadi ba ina fata mun fahimta wa kullan wa'adallahu alhusna Allah ya ce dukkaninsu da waɗanda suka yi jihadin da kuma waɗanda suka kasance sun zauna a gida da suna da uzuri Allah ya musu alkawarin alhusna wanda ita ce aljanna wa faddalallahu almujahidina ala alqa'idina ajran azima kuma Allah ya fifice mujahidai ya girmama su ya fifice su ala alqa'idina ajran azima da ainihin wato lada wanda yake akan waɗanda suka zauna zaman gida da uziri ajaran azima da girma da lada wanda yake mai girma ina fata mun fahimta a a akramakum Allah bismillah ga guri nan a zauna ana insha Allah an an fahimta da kyau to ina so mu gane wannan ayar da kyau Allah ya ce darajatin minhu wa maghfiratan wa rahma wato wasu darajoji ne da Allah daga gurin Allah subhanahu wata'ala wa magfiratan da kuma gafara wa rahmatan da rahma wa kana Allahu ghafurar rahima Allah madaukakin sarki ya kasance mai gafara ne kuma mai jin kai subhanahu wata'ala me wannan aya take nufi wannan aya tana bayani ne akan abin da ya shafi akwai waɗanda suka yi jihadi akwai kuma waɗanda ba su je jihadi ba amma akwai hanzarin rashin zuwansu wannan jihadi ɗin an gane da kyau amma gabanin mu je su akwai lafazin ghairu akwai kuma lafazin ghaira la yastawi almu'minuna alqa'iduna la yastawi la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghairu uli darari idan muka dauki qira'ar ghairu wa ghairu uli birrafi'i fi haqqi nahshala fi wanda shine hamza haqqi abu amr nahshala asim wanda yake shu'ba da asim su ne suka karanta da gairu in mun ce gairu ai wannan badal ne na waɗancan alƙa'iduna ɗin ina fata mun fahimta idan kuma muka ce ainihin wato sauran ƙura'un yadda suka karanta gaira ulil mu'minin a gaira ulil darari sai ya zamo hal ne na wannan ainihin wato al'amari ne ina fata mun fahimta ma'ana hal ne na yanayin waɗannan waɗanda suke alƙa'idina ɗin ina fata mun fahimta to ubangiji anan ya ce waɗanda suke zaune ba su je yaƙi ba daga cikin muminai waɗanda ba su da larura ba za su yi daidai da waɗanda suka fita jihadi don ɗaukaka kalmar Allah da dukiyoyinsu da kuma kawukansu ba an gane da kyau a daidai nan gurin cewa aka yi gairu oli darari waɗanda ba su da ainihin wato gairu oli darari banda waɗanda suke da larura kenan waɗanda ba su da wata larura ba su je yaƙi ba su da kyau to wannan daidai gairu olid darari mujmal ne ba a faɗi wace irin larura ce ta sa ba su fita yaƙi ba an gane da kyau amma idan muka je ɗaiɗaikun wasu ayoyi za mu ga Allah ya bayyana su wane ne masu irin wannan larura laisa alal a'ma haraj wala alal a'raji haraj wala alal marid haraj kaga aka ce akwai makaho akwai gurgu akwai kuma mara lafiya an gane da kyau ko kuma inda Allah yake cewa a laisa ala du'afa'i wala ala al-marda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiqun harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ina fata mun fahimta to shine wasu malaman suka ce to wa'ancan ayoyin shine tabyin din wannan mujmal din da aka dunkule na ghairu uli darari a cikin wannan sura ta nisa'i ina fata mun fahimta hadisi ya tabbata hadisin Anas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a min ghazwati Tabuk lokacin da annabi ya dawo daga yakin Tabuka fadana min al-Madina annabi ya kusanci ya kusanto garin Madina faqala sai yace inna fil madinati la aqwaman lalle a cikin garin Madina akwai wasu mutane masirtum min masirin babu wata tafiya babu wani wuri da za ku wuce a wannan tafiya wala qata'tum min wadin babu wani wadi da za ku yanke ku shige shi illa kanu ma'akum fihi face suna tare da ku a cikinsa duk da gangar jikinsu baya tare da ku amma suna tare da ku a cikin lada qalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah wa hum bil madina alhali suna garin madina fa qala na'am annabi yace na'am wa hum bil madina habasahumul udhru na'am suna garin madina kawai hanzari ne ya rike su uzuri ne karɓaɓɓe ya rike su ina fata mun fahimta menene uzurin ko makanta ko gurgunta ko kuma rashin lafiya ko kuma rashin samun damar wannan fita yaƙi ɗin da wani uzuri dai karɓaɓɓe sananne ina fata mun fahimta wato a yanayin yaƙi idan aka buga gangar shelar yaƙi ko in ce aka yi kabbarar yaƙi na musulunci an gane aka yi shela to don haka ko dai ya zamo ka fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine ya fi komai ƙololuwar daraja fitarka da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dace ce ba kowa Allah yake bashi ƙarfin gwiwar ya fita yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai waɗanda sai sun yunkura sai Allah ya kyamaci yunkurinsu sai Allah ya kasalantar da su ya nauyayar da su walakin kari Allahun bi'athahum fatabbaqahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin Allah ya kyamaci yunkurinsu ya kyamaci tashin su su je yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam walakin kari Allahun bi'athahum fatabbaqahum Allah ya nauyayar da su ya kasalantar da su waƙila ƙudu ma'al ƙa'idin aka ce ku zauna tare da masu zaun a ainihin wato mazauna gida wannan sha'ani ne na munafikai za su yi ta zuwa suna gaya annan salasalam ya taziruna ilaikum idza raja'atum si ta baka hanzare hanzare uzure uzure na gaskiya da na ƙarya har sai da aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam afallahu ank lima adinta lahum har izuwa ma'ana Allah ya maka afuwa ko Allah ya maka afuwa me yasa kake karbar hanzarinsu daga yanzu kada ka ƙara karbar hanzari har sai an fayyace wanne ne yake da gasken gaske wanne ne kuma yake ƙarya yake to ko dai ka fita yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma martaba ta biyu hanzari ya sa ba za ka iya fita yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda wani uzuri karɓaɓɓe to kana tare da waɗancan mujahidan duk abin da za ka samu wajen falala na ladan da niyyar fita ɗin amma kuma akwai fifikon kasantuwar su sun fita kai baka fita ba ina fata mun fahimta amma ba ka da laifin cewa baka fita ba kuma kana da ladan cewa da ka fita da kaje amma samun aje tattakin wannan yakin ai ba za ku zamo kun zamo ɗaya ba shine wa faddalallahu almujahidina ala alqa'idina ajran azima Allah ya fifici wanda ya jihadi da lada mai girman gaske akan wanda bai je yaki ba ina fata mun fahimta sai mafi sharrin su na uku na ukun kuma shine wanda ƙarya yake an gane da kyau ko ce na, na, na ukun su wanda ba shi da wani hanzari amma kuma shi bai soye wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba kawai haka kawai shedan ya kasalantar da shi yake zuwa yaki sai ya zauna an gane da kyau to wannan shi ma laifi ne babba irin su ka'abu da sauran mutane guda biyu a yakin tabuka ai kaga ba su je yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ba kuma suka fifita ba za su yadda su wa annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya ba da su masa ƙarya ai gwanda su tabbatu akan kawai Allah ya hukunci a kansu munafukai suka yi ta zuwa bayan annabi ya dawo suka yi ta ba da hanzare hanzare ai an mini kaza kaza da kaza kuma annabi yana karba dan bai san gaibu ba sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce bai ga ka'abu ba da ka'abu da sauran 'yan uwansa ba sai na kawo muku kissa ba za mu tarar a wani guri da izinin Allah a shahide daga ƙarshe kun ga gaskiyarsu ta bayyana suka ce ba su da wani hanzari kawai dai yanayin shaidan ne tasiri a kansu a matsayinsu na 'yan adam na haka annabi ya ce su je har sai Allah ya hukunci a kansu malan sun shiga wani yanayin da ba su taɓa shiga irinsu ba wa ala thalathatin ladina kullifu hatta idza daqat عليهم الأرض بما رحبت وظنوا وضاقت عليهم الأرض بما وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين kaga Allah ya tabbatar musu da me da ainihin wato gaskiyarsu to don haka ‘yan uwa waɗannan su ba su da wani hanzari kuma ba su ƙarya ba to da ƙarshe Allah ya wanke su Allah ya nuna cewa su ɗin masu gaskiya ne ayi koyi da irinsu masu gaskiya an gane da kyau to akwai na hudu mafiya sharri su ne munafikai su ba su je ba amma za su kitsa ƙarya su- su ƙirƙiri wani hanzari don a nuna musu cewa ai su waɗansu na daban ne lalle da sun san yakin ne launa alamu qitalan lattaba'na lalle da mun san yakin ne da mun bi ka amma kuma sun sani sarai wallahi ba za su je ba wato ba su yi abu ba amma yuriduna an yahmadu an yuhmadu bima lam yaf'alu ba su aikata ba suna so a yabe su cikin abin da ba su aikata ba irin siffar me siffar yahudawa kuma wannan siffa ce ta bayahude siffa ce ta munafiki kuma siffa ce ta wasu makaryata a yau shi bai aiki ba amma saboda wuri ne na bajinta zai so ya ta maka sharhin ai ga abin da ya faru ai ga abin da ya faru ai na ji kaza ai ni ne kaza ni na kira wacan da can na kira civil defense na kira waye na kira wane ne ina fata mun fahimta to wannan kuskure ne kuskure ne babba kai ba kai ba kuma kana so ka faɗi ƙarya akan abin da ba kai ba a yabe ka akan wannan yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab ina fata mun fahimta to wannan ƙarya ce bata dace ga mumini ba ka tuba ka daina an gane da kyau dan haka ƴan uwa waɗannan sune kashe-kashen yanayin yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai ka je